أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا أعتبر شاءه قوات رمضان هجرة دبو تايا تقريب تل أربعين دجير wanda hakan ya yi daidai da 23 ga watan uku miladiya 2024 za mu ci gaba da tafsirar gwargwadon fahimta kamar yadda aka tsaya jiya قال بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
فمن افترى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك
الله أكبر الله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون zai dai an yi bayani cewar ƙaryar da yahudu suka yi cewar annabi ibrahim a shari'arsa ba a cin naman ragumi ba a shan nonon ragumi cewar ƙarya ne annabi yaqub shi ne ya yi Allah ta'ala bakance alkawari idan ya warkar da shi daga wani nau'in rashin lafiya wanda zai rafa da rashin lafiyar ya yi kama da gawo ana ta mashi irkun nasa idan ya warke to zai haramta wa kanshi mafi soyuwar abin sa abin shi da mafi soyuwar abin sha abin sa sai kuma Allah ta'ala ya cika alkawarin sa ya warkar da shi da ya warkar da shi sai ya haramta wa kanshi cin naman raƙumi da kuma shan nonon raƙumi tun da su ne ya so a rayuwarsa su ne su kuma suke cewa wai tun zamanin annabi ibrahim ne haramun ne a shari'arsa a tunamin raƙumi a sha nonon raƙumi aka masu wannan bayani aka kayyana su sai Allah ta'ala yake cewa fa man iftara ala Allah al-kadhib duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah game da wannan matsalar da ma waninta min ba'da zalika bacin Allah ta'ala ya yi bayani an faɗi yadda abin yake fa ula'ika hum zalimun to waɗannan su ne azzalimai masu adda abu a inda ba mahallin sa ba domin malamai sun ce tarihin zalunci shine at-tasarrufu fi mulkil ghairi ka zo ka rika yin wani abu a cikin abin da ba za ka ba abin da wani ne ya mallaka za ka cikin ketar iyaka sun shiga hurumin da ba za ka wanda ya haka قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا نعم وما كان من المشركين
الله أكبر الله تبارك وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ka faɗa ma dukkan duniya wanda wani malamin tafsiri ya ce da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rage wani abu a cikin sakon Allah da ya rika rage irin wannan kace kace din kul kul domin yanzu na tabbatar da yanzu idan na samu nan ga malam Mansur kusa da misali sai na je sai na ce mashi ka je wajen abokina wani idan ka je ka ce mai kaza da Allah idan ya je ya ce kuma an ce kace sannan ya gaya mai ai kafin kawai zai gaya mai to amma shi manzon Allah saboda baya ragi baya tsari har wannan cewa kace din nan har sai sai ya bude shi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul huwa Allahu ahad qul ya ayyuhal kafirun qul ga sunan dai qul qul qul alqur'ani tana da yawa qul ka faɗa masa kace sadaqallah Allah ta'ala ya faɗi gaskiya cikin wannan al'amari yadda asalin abin yake da kuma cikin dukkan wani labarin da Allah tabaraka wa ta'ala yake badawa dukkan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi gaskiya fattabi'u millata ibrahima hanifa da haka ku bi ya ku yahudawa ku bi addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hanifan wanda yake addini ne mai kakke babu karkata a cikinsa Allah tabaraka wata'ala ya ce a gaya masu wannan saboda zamawar addinin musulunci shi kadai ne ake zuwa a haɗu da Allah lafiya lau kuma shi kadai ne Allah ta'ala yake karba kamar yadda aka faɗa a cikin ayoyin baya yasa ku bi addinin Annabi Ibrahim mai kakki ana nufin shari'ar manzon Allah wacce ta tattarar da shari'ar Annabi Ibrahim saboda a suna yin kama kwarai da gaske wa ma kana minal mushrikin sannan kuma shi Annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba mai safwatu tafasir yace wa fihi ta'ridun li ishrakihim a cikin wannan karshen ayar Allah wato Allah ta'ala ya yi shagube ya yi musu girwaye mai kamar wanka game da shirkarsu Yahudawa ai suna cewa annabi Uzair dan Allah ne ko suna bauta mai tare da Allah haka shirka ne Kiristoci suna cewa almasihu Isa dan Maryam shi ma wato Allah ne ko dan Allah suna bauta mai tare da Allah. Yasa za ka ga ina tunanin cikin wannan sura ma'ida ce ko an'am inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu Allah rabbi wa rabbakum sai ce me innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar daga a takaice wannan shine abin da Allah ta'ala yake faɗi masu cewar duk a zo a bi addinin musulunci gaba ɗaya duk duniya a kyala duk wani addini a zo a bi addinin da manzon Allah ya kawo shi kadai Allah yake karba wa ma kana min mushrikin inna awwala baitin إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin wannan aya tana da sababin nuzul dinta sababin nuzul an ce yahudawa su ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya Muhammad inna qiblatana qabla qiblatikum ai mu inda muke kallo muna ibada shine baitul maqdis ya fi dadewa ya fi asali fiye da alƙiblar ku ta musulmi ita ce ka'aba to sai Allah ta'ala nan ma ya karyata su ya faɗi yadda asalin abin yake a hakika yace inna awwala baitin lalle hakika farkon ɗaki na ibada wudi'a nas wanda aka ajiye shi ga mutane domin su ra'a kallo suna yin ibada a cikinsa lallazi bi bakkata shine wannan daki wanda yake a garin makka wannan an ce bakka din nan luga ce game da makka makka din ake nufi kowa ya san kuma dakin da ke makka shine ka'aba ko to Allah ta'ala ya ce tsakanin wato ko sai manzo alaihi salatu wasallam hadisi na nan cikin sahih bukhari yake ta tsakanin gina ka'aba tunda mala'iku ne suka fara gina tun kafin annabi adam ba to tsakanin gina Ka'aba da gina Baitul Maqdis shekara 40 ka zan ko ko mutum ne ya baka shekara 40 ai ya haife ka ko aihuwa ne me nisa ma wani ma idan in ma auren wuri ne hajji ka yana iya yi da kai inda ya baka shekara 40 to tsakanin Ka'aba da Baitul Maqdis hadisi cikin Sahih Bukhari ya tabbatar da cewa ya kai shekara 40 kuma ita Ka'aba an gina ta daga wata wato zubda bai ba wata farar ƙasa ce tun kaɗin ma a shimfiɗa ƙasa a duniya gaba ɗayanta wannan ƙasar da za a gina da ita Allah ta'ala ya kawo ta sai aka shimfiɗa ƙasa a ƙarƙashinta a kan fuskar ruwa take da Allah ta'ala ruwa ne a duniya da za a shimfiɗa ƙasar ita tana nan wata zubda ce fara sai aka shimfiɗa ƙarƙashin ta ya zanto tana saman ƙasa kaga kenan za a iya cewa ta girmi mai kenan kasar ma gaba daya kaga an tono musu abin da ba su sani ba to Allah ta'ala shi inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalle farkon daki na ibada da aka ajiye shi ga mutane su ibada lallazi bi bakkata shine wanda ke a garin makka din nan wasu malamai sun ce bakka kuma shine daidai iya shafin inda ka'abar yake an gane shine bakka wato haka kenan dakin yana daidai gurin bakka kenan nan ne bakka din ita ko makka in aka sami min shine duk sauran garin gaba da wasu malaman sun faɗa haka mubarakan Allah ta'ala ce wannan daki yana da albarka kwarai da gaske yana da gaske albarka shi duk wanda ya je ya ziyarce shi yayi umara ko ya je ya aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa za a gafarta mai zunubansa الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر دقا in kai umara a wannan shekara ko da nan da shekara goma ka ƙara wata to tsakanin shekara da kai umara zuwa umarar gaba ana san karewa mutum zulubin da ke tsakanin nan aikin hajji ma idan kai wani aikin hajji zuwa wani aikin hajji nan ma irin wancan ana kan karewa mutum zulubin da ke tsakanin nan ramadan ma zuwa wani ramadan dai shi ma irin haka in mutum yayi Allah yana kan kare mashi wannan to kaga ko shakka babu albarka ne ke jikin wannan daki sannan kuma yana daga cikin albarkar shi an ce Allah yana saukar da rahama guda ɗari rahama guda ɗari a kaba ko da wani lokaci masu yin tawafi suna da hamsin a cikinta an gane ko wanda suke yin sallan na filfili a gurin suna da talatin a cikin wannan abin gado rahamar masu kallon ka'aba kawai ban da ma ikon Allah yana da kallanta kawai yake in yazo ya zauna yana kallanta yana samun rahama guda 20 to kun ga daki ne dai mai albarka sannan kuma yana daga cikin albarkar shi an ce wato sauki na farashi da dama in ban da yanzu zamani da ya canza abinda ake a kasar ku za a kawo abu a kai shi makka amma sai ya fi kasar ku sauki kuma ya fi na kasar ku kyau kuma ya fi na kasar ku sauki daga cikin albarkar shi kuma shi ne Allah ta'ala bai yadda wani mushriki ya shigo wannan yankin ba wanda ya gani a yankin Ka'aba to musulmi ne mai kada ta Allah kaga wannan shi ba karama albarka ba ce duk wanda ka gani a gurin mutum ne dan uwanka musulmi mai kada ta Allah yana daga cikin albarkar shi fadin Allah ta'ala wa in kuntum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a lokacin da aka hana mushrikai zuwa gaba daya sai ake ta ganin to ai an rage taron jama'a kenan kuma a wancan lokaci za a samu bukata da ainihin karancin abu hannu sai Allah ta'ala ce a'a idan kun ji tsoron talauci ya ku ahla makka ku sani cewar da sannan Allah ta'ala zai wadata ku daga farlar shi da Allah ya kasar Saudiya tana daga cikin kasashe masu tattalin arziki da arzikin man fetur ko ba ta da shi fa so bai guni kuma Allah bin fadli insha yana daga cikin albarkar ta Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi addu'a ya ce ya Allah wato ka sanya albarka na yi addu'a ka sanya albarka a cikin sa'i da mudu na mutanen wannan gari kuma Allah ta azurta su da ƴaƴan itace masu yawa an gane ko domin su gode maka kuma yace ya Allah ka sa zukatan mutane su rika ji suna sha'awar su je wannan gurare daga tsaki ne wanda yake a dala'il hujjoji da suke gwada albarkar shi in aka ce za a yi majalisar shi kan shi ma za mu tsaya kawai daga iya cikin wafi hazar kadri kifaya cikin abin da aka faɗa ya isa ya zamto izina kan abin da ba a faɗi mubarakan ɗaki ne abin sanya ma albarka wa hudan lil alami sannan kuma shiriya ne ga talikai domin ko ba komai wannan ɗakin shi ake kallo ana bautawa Allah kowa kuma yadda malaman fiqh suka faɗa idan kana daidai inda Ka'aba take kana kallon ta to ya zama dole kai isaba dinta ka kalli saitin ta daidai irin yadda bahila ta ne ya ce waifa ya zo ya an kewaye ta aka ce kai yau fa an yi man sallan nan kofar rabu ba ɗaya mu za ta iya fita ya ga an zagaye tsaba kowa ita yake kallo to wanda ke kallon ta wa yalzamu mu'ayinaha isabatuha haka malamai suka ce wanda ke kallon tsaba dole ya kalle ta tare kada ya ɗago ta biyar da ya goce sallar shi ba sai ba amma wa gairahu sihatuha wanda ba shi ba ko kaman mu to kawai jihar da kake kawai ai mu mun san mu ka'aba tana gabas da mu da haka sai mu kalli gabas kawai amma ba mamaki alƙiblar masallacin nan inda za a dinga tafiya tana iya zamowa ma ba ma a ƙasar Saudiya za ta za ta bulla ba to amma dai an yadda manzo Allah ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla yana a Madina yace tsakanin gabas da yamma bi al qibla inda su kana suna kallon hajjar mu kuma nan sai mu ce tsakanin kudu da arewa ji alƙibla ne sai mutum ya kalli gabas daga wa hudan lil alamin shari'a ne ga talikai fihi ayatun bayyinatun فيه آيات بينات مقام إبراهيم na'am
ومن دخله كان آمنا mm.
ولله على الناس حق البيت من استطاع إليه سبيلا na'am ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ce fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin kayan mu wuce akwai hadisi na nan cikin muwadda Malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake addu'a ga Madina yace Allahumma inni harramtu al-madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'awtu ah, ala sa'iha wa muddiha ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah yace ya Allah ni ma na maida Madina harami kamar yadda Annabi Ibrahim ya maida garin Makkah harami yace kuma na yi addu'a ga sa'i da mudu na mutanen Madina irin yadda Annabi Ibrahim ya yi addu'a ga mutanen Makka kaga Madina ita ma duk abin da ake samu a Makka ai ba wanda ba a samu a Madina saboda albarkacin addu'a na waɗannan manyan annabawa guda biyu na Allah to mu ma ya Allah saboda albarkacin waɗannan guda biyu mu ma Najeriya Allah ta'ala ka sanya mana albarka a cikin sa'in mu da mudin mu da abincin mu da dukkan arzikin mu ya Allah Allah ya mana wannan a fihi ayatun bayyinatun a cikin ɗakin nan na Ka'aba akwai wasu ayoyi bayyanannu wasu alamomi bayyanannu na cewa nan gurin Ka'aba take shine maqamu Ibrahim wani dutse ne ake ce mashi maqamu Ibrahim duk wanda ko da hoton Ka'aba ne kake gani za ka ga gefen da an yi wani gilas haka kewaye to wannan dutsen shi ke cikin wannan gilas din kuma wannan dutse shine annabi Ibrahim yake hawa yana takawa yana ginin Ka'aba lokacin da shi da annabi Ismail kuma wani iko na Allah dutsen yana ƙara tsawo yana ragewa gwargwadon yadda yake so kamar wata na'ura kuma da ya taka shi sai sawayensa suka bayyana a jikin dutsen kuma yadda mai tafsir hashiyatu sawi ya ce wannan afawu alamomin na kafa na annabi Ibrahim tare da tsawon zamani da tagulawar da aka dinga zai mai a baya har ya zuwa lokacin da ya yi wannan littafi na hashiyar tasawi ya ce alamar tsawayen annabi Ibrahim suna a wannan gurin to kuma tun da suke suke wancan lokaci har zuwa wancan lokacin da ya littafin na tabbatar da har zuwa ya zama suna fi ayatun bayyanatun maqam Ibrahim sai kuma masu sharhi suka ce bacin maqam Ibrahim akwai wasu ƙarin abubuwan irin su akwai rijiyar zamzam wanda manzo Allah ya ce ruwan zamzam duk bukatar da ka sha saboda ita in dai ka yi ikhlasi sai Allah ya biya maka ita ma'u zamzama lima bala ruwan zamzam duk abin da aka sha shi saboda shi zai yi aiki akwai wani abokin muna karatu wajen malam an zo wannan hadisi yana da ban dariya sai a cikin hadisi aka ce man sharabahu li du'in ashba'ahu Allah duk wanda ya sha ruwan zamzam saboda yunwa Allah zai kosar da shi sai ta to a garba kalla ba za a hada da farar faro ba haka yake mala yace a'a zamzam din bai sallah yadda annabi ya faɗa in dai da imani ko da ba a hada shi da farar faro din ba zai yi aiki wa man sharabahu li hadathi kaba Allah wanda ya sha shi saboda wata bukata Allah zai biya mai ita ma alama ce dake da wannan gurin akwai kuma dutsen safa wal marwa inna safa wal marwata min sha'airillah wannan su ma alamomi ne na cewa gurin ka'aba take akwai alhabib wanda ya zo cikin ruwayar musulun manzo Allah ya ce yana wannan gurin a kwance aka zo aka isra'i da shi shine tsakanin alhadar al-aswad da kofar ka'aba shine alhabib an gane ko akwai mizabun rahama wani indararo ne har yanzu ba su batar da shi ba a cikin ka'aba gurin amsar addu'a ne gurin in Allah ya kai mutum shi ma alamar akwai alhadar al-aswad dutsen da ake tsotso wanda manzo Allah ya ce duk a duniya babu wani abu na aljanna ce shi shi wannan dutsen daga aljanna yake kuma da san fari ne tartar kamar nono mutanen jahiliya da suke ta shafar shi shi yasa ya koma baki ya koma haka ake ta mashi alhajar aswad shi ma alawomi ne da ke jikin wannan tsafi sannan kuma akwai hijir ismail jikin ka'aba za ka ga an ɗan ja wani kamar kwat biyu yin to shi wannan hikima ce ta Allah wannan daidai yake da cikin Ka'aba in ka shiga wannan gurin kai sallah in ka rantsa kai sallah cikin Ka'aba ba za ka kafara ba domin kaida duk cikin Ka'aba yake lokacin da za su sake ginin Ka'aban ne manzo Allah yana da shekara 35 a lokacin ba ma aiko shi ba suka sake ginin Ka'aba saboda gobarar da aka yi ta kone bayan ta kone ta sha wuya aka yi mamakon ruwa ta rushe suka sake ginin suka ce banda kudin mai riba tun a wancan lokaci ba banda kudin karuwa banda kudin boka kudin halal zalla to kudin sai ba sai yadda za su kwashe ta duka ba sai suka kwashi yayin da za su yi ba nan kuma sai suka dan yi dan kwasbi dan a dan dukkan gurin ya bari to tun daga wancan lokaci ake ta rairita wannan gurin kaga yadda in shugabannin kasa sai sun je ake bude masu kaba ko to kai ma talaka Allah ya baka zaka iya shiga gashi na a fili a kyauta sai dai kawai za ka sha wa'ad akwai turmutsi kafin ka shiga dan lokacin da muka je da su malam hafizu tukur sai dai wannan ya haka ya tsaya haka wani ya sallar in ya gama kai ma sai ka zo ka tsaya haka ya sallar in ba haka ba kana sallah wani zai zo ya tattaka ka saboda turmutsin wannan gurin to shi irin wannan suna da yawa alamomin fi ayatun bayyana maqami ibrahim wa man dakalahu duk wanda ya shiga wannan daki ko ya shiga wannan haraji kana aminan to ya kasance amintacce Allah ta'ala ya hana a ci mutuncin mutum ko babansa mutum ya kashe in ya shigo wannan gurin sai dai ka gyare shi amma a ce a yi ramuwa a nan gurin ba a yi ina fata an gane wannan kuma amincin ba na ɗan adam ba kadai har dabbobi har tsuntsaye ai za ga tantabaru suna ta yawo ka kama ta duk wanda ka kama ka yanka ko ka san abin da zaka bada sai ka nemo katar rago shine fansar wannan tantabar guda ɗaya da ka da ka kama ka yanka yasa tunda su ma sun san ba a taba sai su ta zuwa yi nan su yi nan ba ba wanda zai ce masu tsala idan in ka ka sai wannan ya sunanta alkama ka rika waka man suna duk wanda ya shiga gurin guri ne amintacce saboda tsaki ne na Allah shi kuma Allah na kowa ne ba ka da wani iko a gurin har banu abdumanafin sai da manzo Allah ya masa ahir yace ya bani abdumanafin la tamna'u ahadan dafa bi hadha albayt wata'a fi ayyati sa'ati sha'a min laylin aw nahar yace ya ku bani abdumanafin cikin yankin qurayshawa ne kar in ga kun hana wani mutum da yazo zai yi dawafi a tsakin nan ko ya ce zai yi sallah kowane lokaci ya ga damar shigowa ko da daddare ko da rana saboda gida ne na Allah kawai duk da ku ne masu kula da gurin to duk wanda ya shigo ko a wani lokaci zai ibada kar a hana shi a shi ne wanda kala gana anan shi Allah ta'ala ya ce walillahi ala nas hijjul bait Allah ta'ala ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakin Ka'aba wannan muslim da bukhari sun rawaita hadisi daga akra ibn habib Allah ya kara mashi yadda cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas kar faradallahu alaikum alhajj fahujju ya ku mutane Allah ta'ala ya farlanta muku aikin hajji ku je ku yi aikin hajji sai wannan sahabi aqra'u bin habis sai ce a fi kulli amin ya rasulullah yanzu a kowace shekara sai mun je min aikin hajji kenan ya rasulullah sai manzo Allah ya shu sai bayan dan lokaci sai yake cewa law qultuha lawajabat الحج مرة في العمر وما زاد فهو نافلة ita da na ce maku i da ya tabbata a haka duk shekara duk me da ba sai ya biya aikin hajji yace amma yanzu aikin hajji so ɗaya ne a rayuwar mutum na farilla duk abin da ya karu akan haka wannan kuma na fila to amma kuma ina masu arziki da wadata musamman wanda za ga an ce sun je Dubai shakatawa ya je Ingila san zai yi azumi ko ya je kaza ya je kaza to akwai hadisi kudusi wanda Allah da kanshi yake magana yake cewa inna abdan sahhatu lahu fi jismi wa wasa'tu alayhi fi rizqi yamdi alayhi khamsu khamsatu awani la yajidu ilayya la maharu bawan da na bashi lafiyar jiki ga yarwa arziki Allah ya bashi aljihun shi ko akawun din shi suke da kudade da yawa kuma har shekara biyar ta wuce a gare shi bai zo ya kawo min ziyara ba to wannan mutumin an hana mai alkhairi da yawa da yawa da yawa in ji Allah da kai shi yake mana haka ga wadata ga arziki ga lafiyar jiki har a shekara biyar baka je ka ziyarci ba kai ma Allah ziyara ba a wannan gurin yace ai ko kai kuwa an hana maka alkhairi da yawa kuwa amma sai da waɗannan guda biyu ga lafiya ga kuma dama in an rasa lafiya kaga wannan sai dai a hakuri ko wannan lahiya kuma in babu dama haka wannan sai dai a hakuri da haka aikin hajji an ce yana luzumtar mutum musulmi bali da wanda yake ba bawa ba ko namiji ne ko mace ne daidai ne in ya samu dama to Allah ta'ala ya faranta wa mutane aikin hajji man istata ilayhi sabila wanda ya sami ikon hanya zuwa gare shi wannan hanya din a hadisi na Abu Dawud manzo Allah ya fassara ta da cewa shine azadu warrahila guziri wanda mutum zai bari a gidansa da wanda zai rike ya tafi da kuma abun hawa wanda zai kai shi lafiya malamai suna karawa da kuma ma'a amni ma'a al'amni tare da kuma ya zanto hanyar za a iya isa lafiya babu yaki a hanya da sauransu mai muktasar wanda ake cewa lawali da tsari ya ce ko da mutum zai je ta hanyar teku ne kamar jirgin ruwa in dai har kubuta kuma kayan to ana nutsewa wasu lokuta to in dai har kubuta ta fi yawa to dole ya tafi amma in nutsewa ta fi yawa an yafe mashi malaman fiƙi har ina yau kamar yadda mai askari yake kawowa ko a kafafun mutum yake da damar tafiya ko da tare da roƙo ne in ta kama ya zato yana da busasshen irin zai iya roƙon jama'a in ya je nan ya ɗarar roƙa ya samu kuɗi ya wuce to ya ya lalace shi da fata an gano wannan wannan guda ɗaya lafarin da ya lalace shi man istaba ilayhi sabila kuma manzo manzo alaihi salatu wassalam yana cewa man arada al-hajj falyata'adda duk wanda ya nufin zai tafi aikin hajji bana ka haɗa kuɗin ka tsaf miliyan kaza bana miliyan nawa ne ma na'am wata da wani abu ko to ka haɗa miliyan biyar ɗinka misali to maza maza ka shirya bana ka tafi haka manzo Allah ya ce man arada al-hajj fa yata'adda sai yace fa innahu qad yamrad a wata riwaya domin in kake zuwa mutum rashin lafiya rashin lafiya tana iya kawo mutum in ka ce nan da shekara uku na ƙara fada da jari na yi waye waye to zai yi wannan da shekara biyu uku kuma Allah ya jarabe ka da wata cutar da ba za ka iya zuwa ba an sha ganin wannan sannan wata zillun rahila abun hawan zai iya bata kowa da ya san abin da aka dinga fama da shi shekarun baya ko da kudinka da komai amma sai a ce ba jirgi kaga abun hawa ya bata sai ce wa ta'aridul haja kuma bukatu za su iya bijirowa wanda za su lashe kudin ina fata an gane wannan ko ciwo mai tsanani mai kashe kudi ya same ko ya samu wani ɗanata a kai shi wani asibiti duk kudin su shige a nan gurin to yasa manzo alaihi salatu wassalam yace duk wanda yake nufin aikin haji to yayi gaugawa maza maza yake je yi shi wa man kafara to nan fa abin yana da ban tsoro sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara daidai mahallin ku kamar za a ce ne wa man lam yahudda wanda yake yin aikin hajji amma sai Allah ya ce kai wa man kafara wanda kuma yake kafir wanda ya kafirce yake yin hajjin to fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin hakika Allah ta'ala mawadaci ne gabarin talikai ba ruwan Allah da shi ya je ya dinga yi abin da ya ga dama shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa duk wanda yake da da wadata yana da abin hawan da zaka kai shi zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma yake yin aikin hajji to ya zaba ko dai ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasari amma ba dai musulmi ba ba dai musulmi ba ga arziki ga wadata ga komai yake zuwa aikin hajji har mutuwa ta same shi annabi ya ce zaba addinin da zai mutu amma ba dai musulunci ba sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ni fa nayi libi yadda yadda suka yadda manzo Allah ya gwada karfin aikin hajji a musulunci nayi libin ko in aiki mutane mazaje na gwamnati su je su duba duk garuruwan musulmi duk wanda yake da wadata yake yin aikin hajji to a rubuto min sunan shi ya rika biyan jizya yadda kafirai ke biya kawai domin irin su ba musulmi bane inji sayyidina Umar kaga ta yi da maganar ta manzo Allah akwai almajirin ibn abbas ana ce mashi sa'id ibn zubair radiyallahu anhu yake cewa da kai shi yace wani makoci nawa mawadaci ya mutu bai yi aikin hajji ba aka kira ni in mai sallah sai rage zuwa ban yarda da musulunci shi ba tunda dai ga arziki ga komai amma ya ki zuwa har ya mutu a haka isa Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce yin aikin hajji to fa inna Allah ganiyyun 'anil 'alamin Allah ta'ala ya wadatu ga barin da kai ba ruwan Allah da shi ya zai ci gaba da harkokin shi kawai kada kaga wannan ya isa ban tsoro muna ga hankali ga duk wanda ya tara kuɗi da yawa to ya je ya aikin hajji in ba haka ba in ya tashi mutuwa da wahala ya mutu musulmi so da wannan aikin hajjin yana daga cikin rukunan musulunci guda biyar Allah ta'ala ya ba mu damar yi kuma marratin ba'da karratin بجاه القرآن العظيم نعم
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله أكبر الله تعالى يقول يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون كجاء مصر سياكم أبو تالي التاجي dan me kuke kafir sai mas ayoyin Allah ne waɗanda ya saukar cikin littattafan ku masu nuni akan sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke kin bin annabi mala alzaman yana cewa Allah ya Allah ya Allah ya tsike shi gafarta da kun san lokacin malam da ya sha zuwa nan ya sha zuwa nan saboda zaman karatu ya hada su a wancan a Zaria yake sa kafirai da sun fahimta bin Muhammad ya wazarta ambato nasa ya gabata duba a taura ka huta ku bi annabi ba da gaddama ba a cikin a taura an faɗa haka to tunda an faɗi me zai hana littafin da kace ka yarda da shi kuma ka zo kana haka wani bai yahuda ya taba duba ya taba ganin sunan annabi a taura a wani shafi sai ya goge da ya duba shafi na gaba sai ya ga sunan su guda biyu sai ya ƙara gogewa da ya duba shafi na gaba sai ya ga sunan guda hudu sai sai kai kawai sai ya riba a kawai kaga wannan tabewa kenan da asara akwai wanda kuma shi kuma jini da ya zo kan sunan annabi a cikin a taura sai ya tumbaci sunan bai riske manzon Allah ba amma Allah ta'ala ya mashi gafa to da shi manzo alaihi salatu wassalam bin shi alkhairi ne biyayya gare shi da zama wa mu al'ummar shi ma a can gaba za ka ga an ce kuntum khayra ummati saboda Allah ya hada mu da shi Allah ya ci gaba da ban mu tare da shi wallahu shahirun ala ma ta'malun Allah ta'ala mai shaida ne a bisa abin da kuke aikatawa na daga tattanza siffofin annabi da ke cikin littafin ku canza su da wasu sufofi na boji don kar a gane shi ina fata an gane wannan hatta cikin sabon alkawari na injila ai za a ga idan fasto yana cikin yin karatu a coci ku rika saurara a gidan rediyo za ku dina da cewa to mu yi addu'a ko to gurin ma'anar shi a yi sallah ne ya canza shi to ni addu'a dan haka sai a yi sallah su gwada shi ah to ashe dai musulunci ne ba musulunci ake ishara zuwa gare shi to Allah ta'ala yana nan yana shaidawa kan abin da kuke aikatawa zai muku sakamako na canza mai tsarki na'am
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تدعونها عوجا من آمن تدعونها عوجا وأنتم شهداء na'am وما الله بغافل عما تعملون
Allahu akbar Allah ta'ala ce kul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun kul ya ahlal kitabi kace masu ya ku ma abota littafi lima tasudduna an sabilillahi man amana dan me kuke kange duk wanda zai imani sai ku kange shi ku hana shi bin hanyar Allah ka san ka ƙin imani kuma ka hana wani imani to laifi ne kan laifi innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi min qad dallu dalalan ba'idan haka Allah ya ce wa'anda su sun kafirta sannan sun hana wasu imani to lallai sun bata bata mai nisa suna da mummunan sakamako a wajen Allah kuma hana mutum imani yana sa ka ɗauki nauyinka bacin ya ɗauki nauyin shi kuma a hado har da nauyin nashi kai kuma a ƙara jirga maka ko akwai inda ya ce inna ladina kaburu su an sibla zidna hum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsilun cewar wanda sun kafirta suka hana wasu bin hanyar Allah to za mu ƙara masa azaba saman azaba saboda barnar da suka yi ai da sun bar wancan shi da ya shirya amma su sun ƙi bi kuma sun hana wani ya bi da a ƙarƙashin wannan duk wani abin da ake yi na alkhairi kar ka take ka hana wani ko ɗanka ko ƙaninka ko wani ɗan uwanka yin wannan abin na alkhairi idan ka hana shi za ka iya ɗaukar mummunan sakamako kan hana shi wannan abin na alkhairi matukan abu ne na alkhairi ka bar shi yayi yanzu misali ɗanka sai zai gina makaranta ko zai gina masallaci sai kuma a matsayinka na matsolo sai ka ce kul sai ka ce wannan abu da Allah bai kana shi kenan an ce alkhairi ka zama uban banza kuwa kai ka ki kuma wanda zai yi shi kuma ka hana shi in mutum ya haka bai kyauta ba kansa ba so ake mutum ya zanto idan zai gina ɗaya ka sai ya gina guda biyu ma ka ka karfafa ne zuwa nan gaba ka ba shi cikakken lafiyacin ya hidimta wa addini amma in yace zan yi kaza na alkhairi ko zan taimaki yan uwan babana shi kai ya za ka ba su kaza rage rage za ka ba kaga nan gaba kila duk abin da ya tunani sai ya ga ya raba biyu ma har ka dauka beki ba a san mutum zai abu na alkhairi ka rika fike mai biyuwa ba a san haka kaga wadanda Allah ta'ala yana zargin su dan me kuke ainihin hana wa mutane wanda za su imani kuke hana sabbin a hanyar Allah tabhuna wajen kuna neman hanyar Allah ta samu ta zanto karkatatta yadda za a hange ta a matsayin karkatatta a kibinta wa antum shuhada ga shi ku kuma kuna masu shaida akan cewa ita ce daidai dan me kuke haka wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ta'ala ba marabtani bane game da abinda kuke aikatawa kuma zai muku sakamako akan haka na'am
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب na'am إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
Allahu akbar wannan aya ta sauka akan wasu kabilu guda biyu na Madina Ausu da Khazraj wa'annan kabilu ne wanda suka rungumi musulunci suka zanto sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin musulunci mutane ne wanda ba sa gaba tiji da juna ga su kuma ƴan uwan juna ne asalin kakannin ɗin amma kabilar da ta yawa sai zan so ba ka shiri suna yaƙe-yaƙe na fitina tsakaninsu zuwan manzan Allah sai Allah ya haɗa kansu suka daina duk wannan abubuwa akwai wani yaƙi da suka taɓa yi ana ce mashi yawmu bu'at ranar yaƙin bu'at rana ce wanda suka kakkashe juna suke wa junansu waƙe-waƙe na zambo da cin mutunci to wasu yahudawa sai suka zo madina sai suka iske gashi sun karɓi musulunci an zauna lafiya kowa na son kowa sai abin ya ɓata masa rai ka san baki ko da zaran ka samu wani abu na alkhairi shi kuma baya san wannan to sai aka samu sai suka shirya su yahuda suka ce mu zo mu rika tuttuno masu waƙoƙin da suka yi wa juna na zambo lokacin bu'a an gane ko sai suka dinga rero waƙoƙi wannan yanzu ana rero waƙoƙin da waɗannan suke mana lokaci kaza suna zagin iyayenmu suna cin mutunci sai su ma waɗannan aka ji suna ƙara karanto nasu sai ko waɗanne kawai suka zabura suka ce astilaha astilaha a ɗauki makami a ɗauki makami sai wani sahabi ya ruga ya je ya ga manzon Allah ga abin da ke faruwa sai manzon Allah ya taso ya zo wajen su ya dinga lallasa su har ya kwantar musu da hankali sannan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani in tudiru fariqan min alladina utul kitab idan kuka biye ma wasu yanki daga cikin waɗanda suke alil kitabi aka ba su littafi yaruddukum kafirin to za su maida ku kafirai ba'da imanikum bayan imanu dan da kun kuma kuna yaƙar juna kuma shikenan da a manzon Allah lokacin hajjin ban kwana cikin doguwar hudubar da yi akwai cewar la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar fa ku koma kafirai bayan na tafi na bakku sashen ku ya rika saran wuyan sashi kar ku yi haka daga Allah ta'ala ce za su mai da ku kafirai bayan imanu to wannan aya tana da fadin gaske ba kan wadannan da take magana ba ko yanzu Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tudiu fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin ina fata an gane wannan da wannan ne duk wani musulmi ba a hana shi ne duk bokan da zai ba in za ka zamto in za ka yi digiri ɗari in ana yi ka je kai ta yi amma ka zama ɗan boko sana'a ba ɗan boko aƙida ba abin da ake so da kai kenan kawai in ka zama ɗan boko aƙida a yi haƙuri matar ka ɗaya kwal ƴaƴanka uku wai kai sun ishe ka a duniya dangin matar ka sun ga dangin daraja dangin ka ba mai daraja iyayenka suna can ɗaya gida da yunwa baban matarka da innan suna can cikin kwaɗe da gida kana sai masa abinci kana yi masa duk abin da suke so kan kanin ka ko kanwar ka ba su sai hutu a gidanka ba sai kannan matarka da kannan da da yarda da ɗan uwanta ya zanto in ka zanto haka ka halaka ka zama ɗan boko a kila kenan ka ɗauki ƙa'ida irin ta aƙidar yahudancin yasa shak yusuf nabhani ya yi kaga sunan littafin nan gurin ƙarshe dai littafin sunan shi ƙarshen littafin na sa fit tahzir min madarisin nasara kaga nan tanbihul hayara fit tahzir min madarisin nasara shaf yusuf bin nabahani cewar fadakar da kidman mu cikin tsoratar da mutane illar da ke cikin makarantun nasara ba bokon da sana'ar da ilimin ke matsala ba aqida da za a tusa maka ka rayu da ita wanda wani ma sai karshe a zuciya sai ta ganin musulunci ma kamar duk wayo ne ba ma gaskiya ba in dai zama dan cikakken boko aqida sai ta ganin kaman qur'ani ai wani littafi ne na da kawai in dai za a addu'a a dauko a buda amma kawai constitution nan ne nan ne wayewa take nan ne shikenan ka halaka da ka zama haka ina ba ta an gano wannan akwai wani kaset na shek wannan na kano din nan fage shek umar sani fage ko yanzu mutum yana iya neman shi tsohon kasan ne mai suna dafin boko ba ya takar a boko ba ya faɗi kan da mutane ma a boko a dafin da ke ciki yake gwadawa su a kar mutum ya suke lashe wannan dafin in kana sa za ka tashi daga aiki a fahimci wannan da kyau saboda duk wanda ya lashe wannan dafin zai zanto musulunci ba shi da kimar titi a shi kuma zai zanto yana ganin kafirai da kima da daraja fiye da ɗan uwan shi musulunci zai fi son su ba zai rinka kallon su a matsayin wayayyu wanda suke wa suke su ne yan birni su ne waɗanda suke iya rayuwa ba irin rayuwar da manzon Allah ya da sahabbai manzon Allah duk wanda ya zama haka ina ina musulmi yake a nan gurin an zare musuluncin an bar shi da sunan musulmi kawai Allah ta'ala ya kyauta irin wannan ne aka samu wani shekarun baya da wata rigima ake ko ta zango kasar ne wani babba a kasar nan ya taba cewa wai shi yana yana dana sanin da ya zauto cikin musulmi dan Allah ya zanna ba araba shi da imanin shi ba yana dana sani ina ma ba cikin musulmi ya zauto ba zura haka in tudiyu fariqan min allazina utul kitaba yarjukum ba'da imanikum kafirin karka ce ai ta wuce kan auzu da kazar suna an magance matsalar mu matsalar mu yanzu ita ce wa kaifa takfurun
wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum
ayatullahi wa ayatullahi wa fikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر الله تعالى يقصى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون تتايا ما ذا كافر شيء وأنتم تتلى عليكم آيات الله gashi kuma ana ta karanta muku ayoyin Allah ai in dai za ku saurara irin saurara na karba ba za ku kafirce din ba ba za ku biye musu ba wa fikum rasulun kuma gashi a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta maku isara yana ta gyara muku in a yanzu ne ga hadisan manzon Allah da malamai magada annabawa wanda suke ɗauko abubuwan da manzon Allah ya karantar suke nuna muku ta yaya za ku kafirce in dai kuna bin wannan amma wanda shi ba ruwan shi da wannan kamar yadda na sha faɗi akwai wani mutumin da in yanzu ko a rediyo idan da zai kunna rediyo idan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi ran iran zuwa ka ce shine ash-shaitanir rajim din nan kirrus zai san da tasha ina tabbatar ma da wannan akwai shi amma da yana ce kirkir an sa kida yawa to zai karo sauki ya gyara tashar akwai su shi da so yake shedanci da shedana kawai amma Allah ya ce annabi ya ce yanzu ana kashe ruwa yanzu a ce abu kaza haramun ne yanzu to dan Allah wa yake cewa haramun ne ai sai Allah da annabi shi malami isarwa ne kawai na shi bai da komai sai isarwa in ka ga dama ka karba in ka ga dama kada karba fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in aka faɗi sako wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci sai dai inna a atarna da zalimi na nara in ka ki Allah ya sani wuta wanda zai maganin ka amma shi malamin iyakace shi ya faɗi sakon Allah kadai ko an taɓa ganin malamin da ya taɓa yawo da gora a kasuwa ko a gonaki yana cewa duk wanda bai ita zakka ya ɗauki gora ya buga an taɓa ganin haka ba ruwan shi sai dai ce maka Allah ya ce annabi ya ce ko dungurin ka ba ba zai ba Allah ta'ala ya samu dace a wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da addinin Allah ya rike shi gamgam faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika an shirye da shi zuwa ga tabarki madaidaici shi yasa ake so mutum ya rike alqur'ani alqur'ani dinnan shine hablullahi almatin igiyar Allah wata take mai karfi wadda ba ta tsinkewa kuma manzo Allah ya ce fihi wato duk wanda ya riko da shi ya shirya wanda zai ba da labari da shi zai faɗi gaskiya an gane ko har ya zuwa ƙarshen hadisi ne dogo dogo أو من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wannan aya tana ɗauke da al'amura masu ƙarfin gaske cewar ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati hakikanin jin tsoron shi malamai suka ce bara an yi ba'a fala yi wasa a yi mai da'a kar a sake a saba mashi ba karamin al'amari ba ne wannan sai kuma wa yushkara fala yukfar duk ni'imar da ya ma duk kankantar ta a gode mai kar a butulce mashi sai kuma wa yushkara fala yunsa ai ta ambatan shi ai ta ambatan Allah ai ta zikiri kar a sake a mance da Allah kaga waɗannan abubuwan kai kake ganin su kamar masu sauki nauyayen abubuwa ne da aka da aka saukar da wannan aya sahabbai suka yi gungu suka je wajen manzon Allah suka ce ya rasulullahi man yabiqu zalik waye zai iya yin haka kuwa a ce da'a duka ba sabawa duka sannan godiya duka ba butulci sannan kuma zikiri ko da yaushe ba mantawa da Allah to da Allah ta'ala ya sai kawo wannan koke sai aka saukar da fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya yadda za ku iya dan kila yadda maza yadda maza baki zai ji tsoron Allah ba ma ki ne ba zai ji tsoron Allah ga ta yin yiwa yadda wani zai iya jin tsoron Allah ba ma ki wani ba zai iya jin tsoron Allah haka ba amma kowa ya kai iya malaikin yadda zai iya ita ce take aka soke wannan din hatta ta tafi bidin aka saukar da fattaqullaha masaratu wannan shine ra'ayin malamai mafi yawa ta buhu wasu kuma suka tafi akan cewa ita fattaqullaha masaratu ta bayyana da wannan ayat ce ba soke ta ce ba a iya imaninka ka ji tsoron Allah hakka ta kafi iya ladabin imaninka shine masaratu din da ke san gurin wanda shi ma hakka ta kafi iya ladabin sa wasu malamai sun ce haka take ne shi yasa ran da aka yaki Uhud an gane ko da Anas ibn Nadab bayan sa bai shi sun tarwace shi kuma yake tunkara inda kafirai suke ina ko Sa'ad bin Mu'adh ne ko wani sahabi suka yi liya shi sai sahabin zai dawo fa guduwa zai yi shi kuma wata yana tunkara sai kisa sai Sa'adu ina za ka tafi ga aljannatan ina jin ƙanshin ta bayan dutsen Uhudin nan sai sa da shi sa wallahi rasulullah ni dai bai iya yin irin yadda ya wallahi kana sai da zai ta wuce da musu ka gani kaga a cikin takawa din kowa da ira ira din sa kuma ranar yakin tabuka sahabbai sun bada abubuwa iri iri sai na Umar ya rabin dukiyar sai bada sai na Umar da Allah ne ya bada jama'a na'am ban zuba ba duka ya bada gaba da radiyallahu ta'ala saboda shi imanin nashi zai iya daukar haka amma wasu ɗauki wannan ya bada kaza wannan amma shi ne tashi duka ya bada kawai kuma ya yarda da haka kuma ya san inda ya bada kuma bai da shi da kuka haka saboda imanin nashi zai ya ɗauka haka da haka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna kada ku sake ku mutu illa wa antum muslimun fa sai sai ku dinnan kuna musulmi kar mutum ya sake ya mutu sai yana musulmi da haka duk wasu abubuwa da su za su tsare wa mutum imanin shi ya riri ta ya kai zantansa shi ne ya mutu yana musulmi na faɗi na sha faɗin maganar shek malam nasiru kabara rahimahullah da yake cewa ni dai abin da nake so ya Allah a ishu an gane ko mahafuzan alayya dini amutu maqdiyan alayya daini kishi guda biyu Allah nake so zama a wannan guda biyu in rayu ya Allah a kiyaye addini na har in mutu ina musulmi Allah yana so kai wannan kuma na fatan yayi mutu kuma Allah ce bana yace kuma idan na tashi rasuwa kuma in mutu ba abi na bashi ko kallala sai ina so Allah kai man haka to kuma Allah ta'ala kai mana wannan mu rayu addinin mu a kiyaye har zuwa mutuwa sannan in mun tashi mutuwa kuma ya zanto ba mai bin mu bashi sisi Allah ta'ala ke mana wannan wala ta mutunna illa wa antum muslimun to ina da kamar lokacin amma a karanta wannan wa aka sumo bi abdullahi da bi'a wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu
na'am واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء na'am فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا na'am وكنتم يلقى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم الله تعالى يجي سوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون wato wa tasmu bi hablillah Allah ta'ala ya ce ku yi riko da igiyar Allah an ce addinin Allah ake nufi wala tafarraqu kada ku rarraba kada ganin wancan ba musulmi bane wancan a'a kada ku rarraba ku rike addinin Allah kar kar ku rarraba wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuno ni'imar da Allah ta'ala ya yi maku ko ausu da kasara din ne ko kuma dukkan musulmi ma idh kuntum a'da'an yayin da ku kasance da san makiyan juna kuke fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku kuna kan juna a cikin addini daya ba zatun bi ni'mati ihwala kuka waye gari kuna yan uwan juna da ni'imar Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma da san kun kasance akan gabar wani katar rami na wuta dan tsakanin ku da shiga wuta shine ku mutu kuna kadare ku fada wuta fa an kaza kun minha sai Allah ya tsamar da ku daga wannan wuta din yasa kuka musulunta kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ka tuno haka bana kazalika yubayyin Allah lakum ayatihi haka Allah ta'ala yake bayyana da ayoyin shi gare ku la'allakum tahtadun domin ku ku zanto kun tabbata akan shari'a aka magance wannan matsala ta ausu da kasara mu kuma yanzu babban kalubalen mu Allah ya ce mu rike igiyar Allah shine addinin Allah kada kam addinin Allah guda ɗaya ne na shafa shi ko shine duk wanda ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah musulmi ne tsora fahimta duk abinda mutum ya fahimta ka bashi da fahimta shi in inda za ka dan mai nasiha ne ke mashi in ya dace sai bashi da fahimta shi kowa Allah ya sa ya dace amma dai wannan kalmar ta la ilaha illallah ta hada dukkan musulmi kuma ya kamata a so juna kar a daina kiyaye juna a daina hasada a daina kushe a daina soke-soken juna wannan abin bai da wani amfani ka zo wani wa'azi kana ta sukar musulmi me suka yi maka suna da suna da hujjoji kan fahimtar gaskiyar ita kuma kai ma suna hangen wasu abubuwa da kake da yawa kai ma kan kuskure kake a tunanin su da haka kowa ya rike nashi a yi wa juna da fiha gwargwadon iko Allah ta'ala ya sa kowa ya dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka gabarta mana ka sanar da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين